بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في ماهية العلم والفقه وفضله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة يعلم أنه لا يفترض على كل مسلم طلب كل علم وإنما يفترض عليه طلب علم الحال نعم فصل rabewa baina ma mada wa ma ya ati insha Allah subhanahu wa ta'ala malam zai shiga bayani dalla dalla akan abin da ya shafi abin da ɗalibin ilimi yake bukata ya sani farko zai yi maka bayani akan haƙiƙanin abin da ake cewa ilimi da kuma haƙiƙanin abin da ake cewa fiƙihu da kuma fadala ta karatun addini na musulunci fadala ta karatun ilimi malam ya ce wannan fasali zai tattauna ne fi mahiyyatul ilimi wato cikin haƙiƙanin ilimi abin da ake cewa ilimi kowane ilimi bawan allah musulmi a ce ya san shi wannan yana da mahimmanci idan ilimi na addini ne na musulunci wannan dama ba a zancen idan ilimi ne na wayewa harkar kasuwanci ne ci gaba da sauransu wannan shi ma yana da kyau a ce bawan Allah musulmi a ce ya san shi idan harkar abin da ya shafi likitanci ne yana da mahimmanci a ce bawan Allah musulmi ya san su idan harkar da ya shafi injiniya ne ya zamanto ya san harkar gine-gine da sauransu wannan shi ma yana da mahimmanci a ce bawan Allah musulmi ya sani da sauran ulum da yawa to daga ciki akwai wanda yake zamantowa wajibi akan mutum musulmi akwai kuma wanda wannan ba wajibi ba ne ribar ƙafa ne idan mutum ya koye shi zai samu lada akan koyon shi da yayi idan bai koye shi ba rashin sanin shi Allah ta'ala ba zai mishi hukuma ba saboda rashin sanin shi da bai yi ba an gane ku wal fiqhi da kuma bayani akan haƙiƙanin abin da ake cewa fiqhu fiqhu idan aka ce ilimi na fiqhu mu in muka ce mutum bai yi karatun fiqhu ba abin da yake karkata zuwa ga zukatanmu shine karatun littattafai irin su risala irin su iziya da sauransu fiƙihu shine mutum ya fahimci addini na musulunci fahimtar addini na musulunci da tubarau wanda yake na magabata wannan shine alfiƙihu saboda haka ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din dukkan wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake nufin shi da alkhairi, to Allah tabaraka wa ta'ala sai ya fahimtar da shi addininsa na musulunci. Za ka fahimci addini da dalilai a cikin alƙur'ani da dalilai a sunna ta ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam ba da hayaniya ba. An gane ku? Wato wannan shi ne alfiƙihu. Shi yasa fahimtar addini na musulunci shi ne ake ce da shi fiƙihu, ilimin fiƙihu kenan. ilimin da zai sa ka fahimci yadda za ka yi tsarki ka fahimci yadda za ka yi alwala ka fahimci yadda za ka yi wanka ka fahimci yadda za ka kaɗe ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta alfi'ul akbar kenan wato yadda za ka yi ibada ga baki ɗaya ibada ta zamanto karɓaɓɓiya a wajen Allah wa fadlihi da kuma fadla ta karatun fiqh ya zamanto mutum a kullum ƙoƙarin da yake shine zai fahimci alƙur'ani ya zai fahimci sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam saboda waɗannan su ne addinin duk inda ka shiga ka fita tushen dai shine alkitabu sunna ba wani guri da za ka tafi ka ce wannan abun wajibi ne ka yi shi kuma a ce ina dalilinka in ba alkur'ani ba ko suna wanda za a kawo kowa daga cikin malamai ba wanda yake tutiya da wani littafi in ban da waɗannan guda biyu to da haka fadala akan karanta su fadala akan karanta alkur'ani da kuma neman karatun alkur'anin da kuma neman yanda zaka fahimci ma'anar alkur'anin da kuma fadala akan karanta sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma yanda zamu bazama mu bayar da kanmu zuwa ga mu fahimci sunna ta ma'aiki wanda ta inganta zuwa ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu da kuma wanda aka jingina ta zuwa ga annabi wanda bata inganta cewa shi ya faɗa ba da sauransu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi yace talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin neman ilimi mutum ya bazama ya tafi neman ilimi saboda ya kore wa kanshi jahilci akan abin da yake aikatawa na addini na musulunci wannan fariidatun farilla ne ala kulli muslimin akan dukkan musulmi namiji wa musulmatin da kuma dukkan musulma wanda take ta mata wajibi ne kowa daga cikinmu ya yi ƙoƙari da Allah ta'ala ya ɗora mai doka duk wata doka da Allah ta'ala ya ɗora maka nauyi a kanta to dole ya zamanto kana da masaniya a kanta saboda ba wani abin da addini na musulunci bai yi magana a kan shi ba sai dai kai ne ka taƙaita wajen neman fahimtar wannan abin amma komai ka sani addini na musulunci ya tattauna a kan shi imma alƙur'ani idan ka leƙa a alƙur'ani ka ga wannan hukuncin imma ka gan shi a sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka ga yadda kuma malamai suke sharhi ga alƙur'ani da kuma sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ilam malam ya ce ka yi sani annahu haƙiƙa yadda lamarin yake la yuftaradu ala kulli muslimin ɓalabu kulli ilimin ba a fardanta ba akan kowane musulmi neman kowane ilimi ba neman kowane ilimi ba ne yake zamantowa farilla akan kowa daga cikin musulmai akwai abin da farilla ne akwai abin da ribar ƙaho ne idan mutum ya yi a matsayin shi na musulmi ya sani ya zamanto ya zamanto wayayye to shi kenan wannan zai zamanto ya ƙarawa wato wanka kyau kenan wanka ƙarin kyau kenan an gane da kyau to a cikin ilimi akwai wanda wanka ne ƙarin kyau akwai kuma wanda wajibi ne dole ne mutum ya yi shi idan baka yi shi ba Allah subhanahu wa ta'ala zai maka hukuba ta dalilin sakaci da kai akan neman sanin shi an gane wa inna ma yuftaradu alaihi talabu ilmul hal talabu ilmil hal sani dai an fardanta kadai akan bawan Allah musulmi da baiwar Allah musulma neman ilimin abin da zai iya afkuwa a kan shi a kowane lokaci duk abin da zai iya afkuwa a gare ka da kowane lokaci shine ilmul hal abin da a yanzu a yau a matsayinka na musulmi za ka yi sallah ta lokaci biyar ko kaga wannan ba wai a cikin halin bulaguro ba ko a zaune ko a kaza ko a kaza wannan wajibi ne a matsayinka na musulmi baligi mai hankali to yanzu wannan sallah ta lokaci biyar din ba za ka ce ba ayyuka sun maka yawa ba za ka je neman saninta ba dole ne kaga kafin ka yi sallah ana buƙatar ka yi tsarki ana buƙatar alwala ana buƙatar abin da ya shafi kuma ita sallah ɗin to wannan neman ilimin yanda ake tsarki da neman ilimin yanda za ka yi alwala alwallarka ta zamanto irin alwala ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu ta sahabban shi da kuma sallarka ta zamanto irin ta ma'aiki da sahabban shi to wajibi ne a kanka ka je ka nemo sani an gane ku neman duniya neman halaka ba zai hana ka ba ka je ka wannan neman ilimin wannan wannan shine ilimi wanda yake mafi wajabci a kanka yanda gangan jiki yake buƙatuwa zuwa ga cin abinci kafin ya girma ya yi kaza ya samu lafiya to rai na ɗan adam bukatuwar shiga ilimi ta fi ƙarfin bukatuwar da gangan jiki yake zuwa ga abinci. Na'am. An gane ku? Na'am. To don haka yanda za ka fifita ka je ka kore wa kanka jahilci wajen abin da ya shafi yanda ake tsarki. Kar ya zama to sai dai ka ji ana yi. In aka tambaye ka ya ake tsarki ka ce to, wani za mu shiga cikin ban ɗaki dai muna cewa rabbana wa lakal hamdu. Kaga tun daga nan ma an samu matsala. An gane ku? ya ake tsarki in za ka je ka in za ka tuɓiya za ka yi wannan tun daga nan wata kafa za ka shiga ban ɗaki da ita da wata kafa za ka fito wata addu'a za ka yi in za ka shiga wata addu'a za ka yi in za ka fito in za ka yi tsarki bayan ka gama bayan gari da bauli me za ka fara wankewa daga ciki wannan duka addini na musulunci ya tattauna a kai sannan kuma idan ka fito wajen alwala ƙaƙa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya koyar da sahabbai yadda ake alwala wannan shi ma akwai buƙatar ka san shi bayan wannan bayan ka gama alwalla a ciki kafin ka tashi daga gurin da ka yi alwalla bayan ka gama alwalla wani zikiri ake yi bayan ka tashi za ka tafi masallaci daga gidanka zuwa ga masallaci akwai rara wata addu'a ake a hanyar na'am wannan kowanne fa akwai shi na'am in muka koma hisnul muslim za mu gan shi an gane ko in ka je za ka shiga masallaci wata kafa za ka fara sawa sannan kuma wata addu'a za ka yi kafin ka shiga shi ma akwai shi in ka shiga masallaci in limami ya zo shi a yi sallah in limami bai zo ba wata sallah ce ake mai sunanta raka'a nawa ake wannan duka shi ma ka san shi in ka shiga sallah sahu na farko in bai cika ba za a iya tsaron na biyu ko ba za a iya ba wannan duka ka san shi kuma ka san yadda ake sallar me ake karantawa a tsaye me ake karantawa idan an yi ruku'u me ake karantawa in an dago daga ruku'u me ake karantawa in an tafi sujada wannan wani baya ɗauke wani kaga dan fagamniyarka ka shiga can ka fada can a ce uzurrurruka sun maka yawa business ta yawa to wannan wajibi ne akan ka koya ba wani wanda zaka ce daga cikin musulmi ka bashi kuɗi ka ce je ya nemo maka wannan ilimin in dai baka yi ba to kana da kwai tattaunawa tsakankaninka da Ubangiji. Wannan wajibi ne a kanka duk ilimin da ya zamanto za ka iya bukatuwa da shi a nan take, ba wai ilimi ba ne wanda za ka kirayi mutum ka mai tambaya. Yanzu irin abin da ya shafi ilimi na zakka. Mutumin da Allah ta'ala ya hore mishi dukiya to wannan shi ma ya zama wajibi a kan shi, ya zamanto ya karanci yadda yanayin zakka take. Dan kale ya dinga tunanin cewa taimakawa talakawa ne yake. A talakawa ne suke taimaka mishi. wannan i haƙƙin Allah ne in baka fitar da shi ba daga cikin dukiyarka zai sa dukiyar taka duka ta zamanto datti ya zamanto kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kwashe albarkar da take ciki amsar da za su yi talakawa shine zai sa Allah ta'ala ya wanke maka dukiyar taka wannan to kaga waɗannan abubuwan don mu sani ba wani za ga in ya baka zakka in baka zo ka mishi godiya alhaji mun samu sako Allah ya albarka Allah ƙara haɓaka arziki to kai kuma Allah ya raba baka daga cikin wanda za a sa su a cikin lissafi to kaga ba haka ba a ya koyar za mu tattauna a kai na'am
فإنه يقال أفضل العلم علم الحال وأفضل العمل حفظ الحال ويفترض على المسلم طلب علم ما يقع له في حاله في أي حال كان فإنه لا بد له من الصلاة فيفترض عليه علم ما يقع له في صلاته بقدر ما يؤدي به فرض الصلاة ويجب نعم ويجب عليه بقدر ما يؤدي به الواجب لأن ما يتوسل ما يتوسل لأن ما يتوسل به إلى إقامة الفرض يكون فرضا وما يتوسل به إلى إقامة الواجب يكون واجبا to shikenan fa innahu yuqal wato haƙiƙa ana faɗa a cikin magana ta larabci ana cewa afdalul ilmi wato mafifici daga cikin ilimi ilimin da ya zamanto wajibi ne bawa ya gabatar da shi akan kowane ilimi shine ilmul hali sanin abin da zai iya afkuwa a kanka a kowane lokaci an gane ko wannan shine mafifici daga cikin ilimi inda a ce za mu zo mu mu yi watsi da karatun addini na musulunci ka samu mutum gashi ya zamanto furofesa amma ɓangaren turanci ya zamanto furofesa bangaren abin da ya shafi likitanci ya zamanto furofesa bangaren abin da ya shafi wato injiniya duka da sauransu amma inda za ka kwankwasa shi a bangaren tsarki to ko ta biyar bai kai ba a bangaren tsarki ba za ka ba shi ba ko siziyan ba ka kai shi ba a bangaren tsarki to wannan bai yi ba ilimin da ya dace an gane ku yana nan a matsayin shi dolo a bangaren addini na musulunci amma mutumin da ya zamanto ya san ilimin da yake afkuwa a gare shi a kowane yanayi a lokacin nan safiya da marece dare da rana abubuwa za su iya tawakana to amma ya san yadda zai magance wannan abin to don ya zamanto dolo a ɓangaren abin da ya shafi waɗannan ilimummuka na zamani ba za ka ce mishi dolo ba saboda ilimin da yake wajibi a kan shi deja ya fice da shi yanzu kai ka yi ta kanka an gane ku shine abin da malamai suka ce afdalul ilimi mafificin ilimi ilimin da idan mutum ya rasa shi za a mai kaico shine ya san abin da yake wakana a kan shi ilimin da zai iya afkuwa a gare shi a kowane lokaci wa afdalul amal wato mafificin aiki mafifici daga cikin ayyuka shine hifdul hal mutum ya kiyaye lokacin shi na yanzu abin da kake da kwai shi a yanzu shine lokacinka to ka kiyaye shi kada ka tozartar da shi idan kana da kwai dama yanzu ka tashi da safe lafiyanka kalau to kada ka ce bari in kwanta akan gada in miƙe in yi sandandan sai bayan an yi azuhur in huto in je guri kaza a'a in akwai karatun qur'ani da zaka yi dako kai saboda wannan lokacin da kake da watakila awoyin da kake da na safen nan banda kai za a yi mareci to mafificin aiki shine ka kiyaye lokacinka amma yanzu mutum nawa za a ga cewa lokacin shi bai damu da shi ba lokaci shine jari na dan adam da wannan lokacinka ne za ka yi istismarin abubuwa da wannan lokacin naka ne zaka aikata ayyuka na alkhairai wanda bayan ka koma ga Allah subhanahu wata'ala zaka yi ta ganin dimbin lada wanda za ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu wata rana ya huce ta wani kabari a Madina a cikin kabarai na Madina ya ce wannan kun san kowane ne a kwance suka ce kabarin malam wani ne daga cikin sabon shi ya ce to wannan sahabi din nan na wannan wana raka'o'i guda biyu na duniya raka'o'i guda biyu da za ka yi alwala ka tafi masallaci ka yi a wajen shi ya fi alkhairi a wajen shi sama da duniya da abin da yake cikinta Allahu akbar raka'ata ne a habbu ila hada min baqiyati dunyaku na'am haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda muhimmancin lokaci mutum ya zama to ya ya san muhimmancin lokacin shi kala ya ta maka wasa da lokaci an zo an tsera ka za ka sha shayi bar abin da kake kabata awa biyu awa uku awa hudu a bangaren shan shayi amma ba za ka iya zauwa ba ka gana da ubangiji minti talatin wannan baka baka san ba aiki mafificin aiki shine ka kiyaye yanayin da kake ciki lokacin da kake ciki shine naka yanzu in nawa ka tara a duniya wallahi ko miliyan ɗari za ka bada a maido maka jiya ba wanda zai maido maka ita ba wai bara ba a maido maka jiya jiya wanda ta wuce wanda jiya juma'a ko to ko miliyan ɗari za ka bada ba wanda zai maido maka ita ka ba da dukiyar da ka mallaka daga ka ce so kake a maido maka sha biyu ta sudu yau ba wanda zai maido maka eh ta ɗazuma da ta huce to haka nan yanzu yanzu da muke ciki in aka jima in nawa za ka bada a dawo maka da ita baka isa mai da maka da ita eh lokacin da kake da shi ya kamata ka kiyaye shi shine wa afdalul amal mafificin aiki shine kiyayewa yanayin da kake ciki kada ka tozartar da lokacinka duk abin da ka san cewa wannan ho in ka zauna fa ba wani abin da zaka tsinanta da shi ba wata fa'ida da zaka samu ta duniya ko ta addini to ka shafa abin lafiya wa yuftaradu alal muslim wato an fardanta akan mutum musulmi talabu ilmi ma ya ƙa'ulahu fi halihi neman ilimin abin da zai iya afkuwa a gare shi fi halihi a cikin halin rayuwarsa fi ayi halin kana a cikin kowane hali ya kasance a cikin kowane hali ya tsinci kanshi halin zaman lafiya ne ko halin tashin hankali ne halin lafiya ne ko halin rashin lafiya halin zama a gari ko halin bulaguro a yanzu idan mutum yana da kwai rashin lafiya yana ba shi da lafiya za a ce sallah ta sauka da kan shi ba za a ce ba sallah ta sauka a kan shi a karatu wanda muka yi na ranar alhamis mun tattauna akan abin da ya shafi idan bawa ba shi da lafiya in ba zai iya tsayawa ba ne zai yi sallar ne a zaune ko in ba zai iya bayi a zaune zai yi ta a kwanci kaga in dai lokacin sallah ya shiga kana matsayinka na musulmi mai hankali rashin lafiya ba za ta hana ka kai sallah ba sannan kuma idan dan bulaguro ne kaga dole ya yi ta shi ma ba ta sauka daga kan shi haka nan mutumin da yake cikin hali na tashin hankali ga abokana adawa nan sun tankaro ba a ce ba sallah ta sauka daga kanka fa in khiftum farijalan aw rukbana kaga wani a cikin kowane yanayi ka samu kanka in dai lokacin sallah ya ta zama to farilla a kanka kawai in kaga an ce kada ka yi sallah ta sauka daga kanka to sai dai in ka kai haddul hajar lokacin da kawai ana jiran ka koma ne ga Allah a ji a maka sutura na'am kana da hwara na'am da zana an san ba za ka aikata ba eh baka san ba inda kake wanda bai san ba inda yake shine ba a neman shi da yi sallah na'am amma ka san inda kake ana hira da kai raurau na'am dan baka da lafiya ko wani ba za ka iya tahiya ba kafafunka sun yi wani da sauransu dole ne ka yi sallah Allahu an gane da kyau na'am to wannan shine duk abin da zai iya afkuwa a gare ka a cikin kowane hali kuma ba wani abin da shari'ar rangwamen da ta maka shine in ba za ka iya bayi a tsaye ka yi a zaune in ba za ka iya bayi a zaune ka yi a kwanci kamar da manzo Allah ya ga Ibrahim ibn Hussein ko yawwara to wannan wajibi ne akan mutum ya koya yace fa innahu la budda lahu min as-salati fa innahu haƙiƙa yadda lamarin yake la budda lahu ba makawa ga mutum musulmi minas salati daga yin sallah to fa yuftaradu alaihi an fardanta akan shi wannan musulmi din an fardanta akan shi ilmu ma ya qaulahu fi salati sanin dukkan abin da zai iya afkuwa a gare shi a cikin sallar shi duk abin da ya zamanto wajibi ne akan shi ya nemi sanin shi a cikin sallar shi ko abin da zai aikata shi a cikin sallar shi to wajibi ne akan shi ya je ya nemi sanin shi karatun fatiha wannan farilla ne dole ne a cikin sallah ko to dole ne ka je ka koyi yadda ake karatun fatiha kadda ka ce ai inna wajidna aba ana kazalika yafaluna a yanzu zaka samu mutum yana karatu iyyaka na abidu wa iyyaka nasta'in sidina siratal mustaqima siratal ladina al'amta alaihim kaga ji wani na haka to wallahi ba hakan din ba ba kirin kirinkin ba ta yi mai haka ake karantawa haka malamai suka karantar to dole ka je ka yi karatu fatiha rukuni ce daga cikin rukunai na sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi duk wanda bai karanta fatihatul kitabi ba a cikin sallar shi to baya da sallah to kaga dole dole ne ka tafi ka koyi yanda ake karanta fatiha kadda ka yi takalidi da cewa naji malam wane yana karantawa shi ya koya maka to wataƙila jinka kunnanka zai iya jiyo maka abin da ba haka ba ko ka sa irin su su su dinga karatu ka dinga saurara kuma ka ce za ka yi a haka nan shi ma bai dace ba dole ka tashi ka tafi wajen malami ka koya a irin darura babu laifi in ya zamanto a garin da kake babu malamai inda kake nesa ne da malamai sai ka dinga isti'ana da abin da yake cikin jawala in ka shigo birni ka yi karatu ka yi karatu kuma sai ka koma gida da jawala da komi ka kunna ka rika saurare amma dai kana gari birni inda da malamai za a koyar da kai yadda ake karatun fatiha za a koyar da kai yadda ake karatun nasi za a koyar da kai yadda ake karatun falaki to wannan wajibi ne akan ka ka cire girman kai wajibi ne a kanka dole ne in ka ce za ka yi girman kai sai ya zama to ka mutu da jahilcinka za ka koma ga Allah ko karatun fatiha baka iya ba ka shekara saba'in shekara tamanin amma kuma baka san komai ba addini kowane irin lissafi da sauransu duk ka zama to waye a bangaren duniya amma kuma bangaren lahira jahili ne kai to akwai matsala wajibi ne mutum ya san wannan yanda ake ruku'u dole ne ka je ka koyo shi yaya manzan Allah ya koyar da ruku'u yaya ake ruku'u idan aka dago daga ruku'u sabuzar ce ake in mutum ya yi ruku yana ce Allahu akbar ya tafi ko ku a'a sai ya dago ya tsaya dangalgal sannan zai tafi kaga wannan ya kamata a ce mun kula da shi wajibi ne ba wai zancen sunna ba ko mustahabi wannan dukkaninsu abu ne wanda zaka iya barin rukuni ne daga cikin rukunne na sallah ka dago daga ruku'u wannan ba wai zancen sunna bane ba mustahabi ba ne farilla ne yanda ruku'u yake cin gashin kanshi wajen farilliyanci hakanan dagowa daga ruku'u shi ma farilla ne yanda sujada ta farko zaka ce mata farilla ce to dagowa daga sujadar ka dago goshinka ka zauna daidai wannan shi ma farilla ne ka yi haka gush gush din nan ba haka ake sallah ba an gane da kyau to wannan shi ma dole ne ya zamanto a ce mun sani shi ne ya ce fayuftaradu alaihi an fardanta akan mutum musulmi ilmu ma ya ƙa'ulahu neman sanin ilimin abin da zai iya afkuwa a gare shi fi salatihi a cikin sallar shi bi qadari ma yu'addi bihi fardas salati gwalgwadon yanda zai bayar da farilal wannan sallar tashi wa yajibu alaihi bi qadari ma yu'addi bihi alwajib sannan kuma yana wajaba a kan shi yayi sani gwargwadon yanda zai bayar da wajibin da yake kan shi duk abin da yake wajibi ne akan ka a cikin sallah da abin da yake farilla ne akan ka a cikin sallah to wajibi ne ka je ka nemi sanin shi wa ma yutawalli haka ne ko li'anna ma yutawassalu bihi ila iqamati al-fard domin dukkan abin da ake kama kafa da shi abin da ake yin tawassuli da shi na aka ce a tawassul shine kama kafa a gane ko tsani shi yasa ake cewa kuranga wato alwasila kenan an gane ko kuranga ana ce da ita as-sullam matattakara wanda zaka hau in ma kana so ka hau saman sauro ka zuba babbarkiya zaka kama ka hau ɗarɗarɗar ta ɗora ka can ta yanda inda a ce babu wannan kuranga ɗin ba za ka iya kama sauran ba ka hau shi to haka nan duk abin da ake kama kafa da shi zuwa ga tsaye da farilla to shi ma wannan abin yana zamantowa farilla ne sallah mene ce farilla ce dole ne ko to kafin ka yi sallah me ake bukata ka yi alwala to yanda farilla ne ka je ka koyi yanda ake sallah to haka nan dole ne ka je ka koyi yanda ake alwala ba za ka zo ka yi ta bayan da kake so wani in ka ga yanda yake alwala sai ka yi mamaki musulmi ne ya tashi cikin musulmai amma kuma sai mai da abin kara zube gashi nan ya karanci turanci ya yi kaza ya yi kaza ya kaza amma alwala zai sha kashi ana to alwala ma yanda sallah take farilla to alwala ma farilla ce to kafin a yi alwala me ake yi tsarki to shi ma tsarki farilla ne shine duk abin da ake kama kafa da shi zuwa ga aikata farilla shi ma farilla ne shi yasa wato malamai suka ce sallar jam'i idan farilla ce yin ta to tafiya daga gida ka tafi masallaci farilla ne wannan shi ma Na'am.
an gane ko Na'am.
saboda ba yanda za a yi kai sallar jami'i sai kana ina sai kana masallaci da gida ba za ka ba sallah to da haka ya zama to wajibi ka tafi masallaci kenan ko idan sunna ce mai karfi kamar yadda waɗansu daga cikin malamai suka tafi a kai to haka nan tafiya daga gida ka tafi masallaci wannan shi ma sunna ce mai karfi an gane duk abin da aikata shi farilla ne a kanka to yin tafiya zuwa ga aikata wannan abin ya zama to farilla an gane da kyau yawwa to shine yace li anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fard domin dukkan abin da ake kama kafa da shi zuwa ga tsaye da farilla to ya kunu fardan wannan abin shi ma yana zamantowa farilla ne dole ne ka yi shi wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajib dukkan abin da ake kama kafa da shi zuwa ga tsaye da abin da yake wajibi ne ya kunu wajibin shi ma yana zamantowa wajibi ne duk abin da wannan wajibi ne a kanka ka aikata shi to kama kafa duk abin da zai zamanto kamun kafa ne zuwa ga aikata wannan abin wajibi ne ka aikata shi an gane misali yin biyayya ga mahaifa cikin abin da bai saba wa Allah ba bai saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba cikin abin da mutum yake da iko akan aikata shi wannan sunna ne ko mustahabi ne ko dole ne wajibi ne an gane ko saboda iyaye suna da kai matsayi wanda yake mai girma ga bawan Allah ga ɗansu ta yanda inda za ka yi ta shekewa ayarka ya zama to baka musu ladabi baka musu biyayya baka ganin su da ƙimar komai to kai kuma da kai da aljanna sai dai kallo haka ma'aiki alaihi salatu wasalam ya faɗa abinda suka umarce ka da ka aikata in dai ba saban Allah bane ba saban manzon Allah sallama bane ko to wajibi ne akan ka aikata shi matukar kana da iko akan ka aikata Abdullahi dan Umar ya auri wata mata Kirista.
Na'am.
Umar dan Khattab baya jin daɗin zama da ita. Saboda yana jin tsoron yanda ɗan shi yake da kwai riko da addini Kiristan nan ta dan ja hankalin shi. Ya ce ya sake ta. Yau Abdullahi dan Umar yana son ta so me tsanani.
Na'am.
Umar ya je ya gaya manzo Allah cewa yaron nan in ba a raba shi da ita fa akwai matsala. Manzo Allah ya kira shi ya ce a tsaye a baka. Sake ta.
Na'am.
mata ana rabuwa da ita a sake wata ka taba ganin wanda ya ce yanzu yau wannan baban shi ne amma kuma ya canza wani kuma abin ya daidaita eh sai ka ka zaman to baba wannan da irin irin da yanda waɗansu ke daga cikin wanda ba su da cikakken lafiya su ka wannan muna roƙon Allah Allah ba su lafiya amma mutum mai lafiya kaji ya sauya baba yau wani dai baban shi ya kaura gidan wani in baka ce ba wani wani to ba za ku yi mana ku daidaita da shi ba to kaga yanzu amma yanzu dan kana da mace ko shekara arba'in kuka yi da ita in ka in ka sake ta wani arme ta shikenan amma ka taba gani wanda ya sauya baba ko dan shekara bakwai ne bai sauya ba baba kuma ya zamana an gane da kyau to shine yana da kyau to duk abin da yake wajibi ne a kanka to yanzu suka ce ka yi kaza to yin abin nan in ya zamanto babu saban Allah cikin shi ba sabawa Allah bane ba manzon shi bane to tafiya daga gida ka tafi can din ya zama wajibi amma yanzu mutum ya tashi ya tafi kasuwa wajibi ne ko ku sunna ne ko mustahabi ne
zuwa kasuwa
Mm. Mm. Eh, zuwa kasuwa saboda me saboda ba komai bane a kasuwa za su Mm. to abin da za mu yi lissafi tafiya zuwa kasuwa mutumin da ya zamanto yana samowa abinci hanyar kasuwanci yake kawo abinci tafiya shi zuwa kasuwa wannan wajibi ne an gane ko saboda duk hanyar da za ka bi ka kare wa kanka mutunci an gane ko saboda a kasuwa ba komai bane ake samu yanzu wani za a ga a haƙin shi mustahabbi ne saboda shi watakila manomi ne watakila manomi ne kawai tsakankanin shi da kasuwa ya je ya siyo shinkafa eh amma wani ko za a ga cewa shi yake can yake zuwa ya kasa ya tsare can kasuwar nan ita ce kasuwar tashi ita take kawo mishi kaza Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara arzikin shi ta wannan riko da sababi da yayi wani ko za a ga cewa arzikin shi ta noma ne wani za a ga cewa har arzikin shi ta karantarwa ce to wannan mutum ya bazama ya je shi nema ya tafi nema kar ya zauna a gida ya meke kafa ya ce sai sama ta yi ruwan zinari ya kwasa ya je shi ya siyo abin da yake so kaga wannan abin da ya aikata bai kyauta bai a bashi kashi ma Mm. mu sani ba ko a zamanin Muhammadu Yusuf sama ta yi ruwan zinari amma a yanzu Mm. to duk abin da yake farilla ne kama iyali dole ne in mutum ya yi aure ya zamanto ya kama su ko yauninsu a kan shi yake to yanzu hanyar da zai biya je ya samo musu abinci ta zamanto wajibi ne a kan shi ya je ya nemo abinci kada ya zauna a gida kullum ya ce shi kawai ita za ta je ta nemo abinci Mm, bai kamata ba wannan na'am
وكذلك في الصوم والزكاة إن كان له مال Mm.
والحج إن وجب عليه Mm.
وكذلك في البيوع إن كان متجر in kana إن كان يتجر yauwa to shikenan wa kadhalika fi sawmi haka na abin da ya shafi azumi wajibi ne ga mutum musulmi ya san abubuwan da suka shafi azumi abin da zai iya gyara mishi azumin shi abin da zai iya bata mishi azumin shi abin da zai kawo mai kamala ga azumin shi abin da zai sa ya zamanto ya ci moriyar azumin shi wannan wajibi ne mutum ya sani kar za a shiga watan ramadana amma baka san menene farilla a kanka na azumi menene sunna menene mustahabi menene abin da zai iya bata maka azumi wannan wajibi ne a kanka ka ba zama ka tafi neman ilimi wazzakati hakanan kuma wajibi ne ga bawan Allah musulmi ya san ilimi na zakka hukumce hukumce na zakka in kana lahu malun idan ya kasance yana da dukiya idan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa kana da nasibi a wannan gida na duniya kana da kwai dukiya dukiya wanda take mai yawa wanda ta kai nisabi yanzu wajibi ne akan ka kaje ka sunkuya a gaban malami ya maka bayani an gane ko da ba za ka siyo littafi ba to amma dole ne ka je ka zauna ya maka bayani ɗaya bayan ɗaya zakka ɗin nan ga yanda idan ka yi ta Allah subhanahu wa ta'ala zai amshe ta da hannu biyu amma in ka yi ta a kaza fa Allah ta'ala ba zai amsa ba zakka din nan asali dalilin da yasa aka shar'anta zakka shine saboda a kowane lokaci musulmai adadin 'yan kasuwa manya su yawaita نعم an gane idan aka zo yanzu bana idan mutum ɗaya fidda zakka sai ya diba mutum biyu ko mutum uku ya damƙa musu wannan zakkar tashi wanda ya san cewa wannan jajirtattu ne sun iya kasuwanci kaga yanzu mutumin da aka bashi zakka misali wani ne ya fidda miliyan guda a unguwarku ga waɗansu nan mazauna guda biyu wanda kowa daga cikinsu ya iya kasuwanci aka raba musu ɗari biyar biyar in suka je suka fara kasuwanci in Allah ya sa wa abin albarka za a ga cewa daga nan kan baɗi watakila kowa tashi ta koma miliyan miliyan in aka ɗauki lokaci nan da shekara uku ko hudu za ka ji an ce su ma sun fara fidda zakka an gane ko yanzu su sun fita daga sahun wanda za su ci zakka na'am
to amma sai zaman to yanzu yanda muke zakka yanda ba za ta amfane mu bane ko ɗaya muke alhaji zai zo shi ya fidda zakka ta kai ta jika ɗari biyar amma wani jika biyu za a bashi wani a bashi ɗari da hamsin wani jika biyar wani jika goma za a ga cewa eh wani za a gani yanda za ka bashi yanda ka bashi ita nan zai kashe ta ko biyu ba za ta kwana ba to ba haka bace zakka eh wallahi a kuma ni na gani kuma na gina ta taba ci mai ɗan
to zakka shine a baiwa mutum yanda zai yi zai ji ta da kyau yanda zai ji dinis na'am idan aka mishi kawai an bashi jari shine duk wanda za a raba wa zakka ya zamanto matasa ne yanzu a unguwarku in akwai masu kuɗi guda uku in ya zamanto kowa daga ciki kuma Allah ya hore mishi yana fidda zakka to sai ku zauna ku yi mitin tsakankanin ku eh wane a matasan unguwa akwai da wane da wane da wane wanda ya kamata a ce tafi- kasuwancin nasu wannan yana tafiya menene matsalar rashin tafiyar shi shine rashin jari to bana idan muka fidda zakka mu gani abinda Allah ta'ala ya sa muka samu in har adadin ya kai na su duka kowa a bashi jari mai dan kwari yanda zai zamanto ya tafi ba jari ba na sawa uku jari mai kwari akwai kasuwancin da in ka fara shi da jari na sawa uku cinye shi zaka yi na'am Mm, sai a baka jari mai kwari ya tafi shikenan aka zauna lokacin da hudda zakka ta yi shi wannan yana fuddawa cikin watan rabiul awwal wannan yana fudda rabiul akhir wancan yana hudda cikin rajab shikenan sai a yi lissafi to mu uku ne su kuma matasan mutum shidda ne ɗaya ya fudda ta miliyan uku wani ya fudda ta miliyan ɗaya da rabi wani ya fudda ta miliyan guda to sai a zo a zauna kai wani harkar da kake yi idan aka damƙa maka miliyan biyu a hannunka yadda ka koyi kasuwancin nan in dai ba almubazziranci ba za ka yi ka dinga shiga inda bai dace ba wannan ta ishe ka dai a matsayin ka dai na garin murya da saura da sauransu ka raka zuwa kana kasuwanci kana zawa kar ka biya wanda suke na sama da kai na'am kai kuma wane a matsayinka na ɗan kasuwa kaza yanda ita kuɗi ba kuɗi da take bukata ba miliyan ɗayan aka baka ta ishe ka kai wane gashi kaza sai a tattauna a ce yanda muke tunani fatanmu shine yanda yanzu mu uku ne muke fidda zakka a ce to nan da shekara hudu ko biyar a ce mu bakwai ne muke fiddawa na'am an ƙara kuɗi ke eh an ƙara hudu na'am a kullum ya zamanto adadin waɗanda za su ci zakka suna ƙara ƙaramta adadin waɗanda za su fidda zakka suna yawaita na'am wannan shine hikimar musulunci na'am ba ka kucincina zakka ba yanda wanda za ka bai wa ita watakila a rannan ko abincin gidan shi ba za ta siya mishi ba ba haka ake fidda zakka ba an gane ko na'am to wannan wajibi ne mutum ya je wannan karatu saboda za mu ga cewa wai fidda zakka shine a taimaka wa mutane da yawa shi aka fi so a bangaren zakka ba wai a bara ta ba yanda za ta amfana yanzu wani akwai wallahi wanda in jaka goma ka bashi ko a rannan ba za ta kai gobe ba a gidan shi za a cinye ta kuma abin da yake na lazimi ne ba wai moriya ba ce zai ce ba moriya ba ce zai jika goma kar ka jika goma i jika goma wani bashi bai zo bai mun godiya kai wallahi wani bai san ba kirki Allah nuna mu faɗi kai in na bashi sai ya gani kan faɗin kai ma Allah ya sa faka daga cikin wanda za su bada Allahu akbar kullum za a kwana a gado na'am Na'am, shi ne ce in kana lahu malun idan ya zama to yana da dukiya. In dai kana da dukiya to wajibi ne ka je ka sayin da ake fidda zakka. Kar ka yi ta yadda kake ga mutane suna yi. Ka ce to ai dan abakan mu haka suke. A'a ba ruwanka da abakai. Addini na musulunci ka gina shi akan dalilai. Kada ka aikata shi akan kaga mutane suna kaza. Kar ka ce to an dai abakan mu in kasuwa wallahi malam haka suke yi. Wanda za ka cewa shi wanda suke karkashin shi ma baya ba su jika hamsin hamsin. ba haka za ka yi lissafi ba a ka yi yadda Allah yake so annabi yake so ba ruwanka da makwabcinka in dai shi ka gaya mishi saƙon Allah in dai bai aikata ba za ga cewa su baƙin ciki ne waɗansu ke da Mm, wanda ba haka ya kamata a ce an ba na'am wal hajji in wajaba alaihi sannan kuma haka nan wajibi ne mutum ya je ya koyi yadda ake yin aikin hajji idan har ibadar hajjin ta wajaba a kan shi in ya zamanto Allah ya hore mishi dukiyar da zai tafi ya yi aikin hajji to kafin ya tafi aikin hajji wajibi ne ya tafi ya je ya sunkuya a gaban malami ya karanci yanda ake ibadar hajji daga bakin ma'aiki alaihi salatu wassalam yanda ma'aiki ya ce khudhu anni manasikakum ku koyi ibadar ku ta hajji daga wajena na'am to ka je ka koye ta akwai littattafai wanda aka yi kawai na manasika ne na'am ibadar hajji kadai suka tattara a ciki na'am tun daga wato harami tun daga miƙaci in ka je miƙaci me za ka yi bayan ka yi ka sa kaya ka canza yanayinka me za ka yi a nan ka yi wanka ka yi kaza daga nan in ka taso daga miƙaci kafin ka zo maka me ya kamata a ce a hanya kar ka yi da sauransu wannan duka ka koya kada zama to ka je can a maida ka irin wani yaro labbaik Allahu kai ma ka riga labbaik Allahumma labbaik a ka koya tun daga gida eh saboda gudun an gane ko saboda gudun kar a yi kuskure na'am Eh, ka koyi kayan ka tun daga gida na'am wa kadhalika fil buyu'i in kana yattajir hakanan kuma wajibi ne akan bawan Allah musulmi ya je ya nemi ilimi na kasuwanci idan ɗan kasuwa ne idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara kana ɗaya daga cikin 'yan kasuwa kana harkar kasuwanci to wajibi ne ka je ka karanci kasuwanci a gaban malamai saboda a cikin kasuwanci ba kowace ma'amala ba ce wanda ka gani ana yi wanda ta zama ruwan dare ga duniya wanda kuma musulunci ya yarda da ita to bayan da za ka kaucewa irin ma'amalolin da ka san cewa sun zama ruwan dare ga duniya amma musulunci bai yarda da su ba sai ta hanyar karatu to dole ka je ka koya in ya zama to kana kasuwanci kada ka daina kasuwancin da kake ko mun kaɗan kishi in dai kasuwanci ne kake to a ciki akwai harkoki wanda addini baya maraba da su amma kuma muna yi za ka ga cewa kuma abu ne wanda yake ruwan dare ga duniya ka ce wane ma yayi wane ma yayi wane ma yayi Mm, ba nan ba dalilin yake na'am annabi ya ce a yi shi shine da dalilin yake na'am
قيل لمحمد بن الحسن رحمه الله Mm, ألا تصنف كتابا في الزهد mm, قال صنفت كتابا في البيوع يعني الزاهر هو من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات mm, وكذلك في سائر المعاملات والحرف mm, وكل من اشتغل بشيء منها يفترض عليه علم التحرز عن الحرام فيه mm, وكذلك يفترض عليه علم أحوال القلب من التوكل والإنابة والخش والخشية mm.
والرضا فإنه شائع في جميع الأحوال نعم قيل لمحمد بن الحسن رحمه الله تعالى an faɗa ga Muhammad ɗan Hassan Ashebani ɗaya daga cikin manya-manyan ɗaliban al'imamu Abu Hanifa. Wannan Muhammad ibn al-Hassan Ashebani wato a lokacinsa a mazabar al'imamu Abu Hanifa idan ka ji an ce Ashekhani ba ana nufin Bukhari da Muslim ba. In dai kana karanta littafin mazabar al'imamu Abu Hanifa aka ce Ashekhani ana nufin shi wannan Muhammad ibn al-Hassan Ashebani da Abu Yusuf al-Balakhi. wanda manya-manyan ɗalibai ne guda biyu na Abu Hanifa, wanda suna da manya-manyan littattafai wanda suka rubuta.
نعم To sai ɗaliban Muhammadu ibn al-Hassan Ashebani sai suka ce wa Muhammadu ibn al-Hassan Ashebani suka ce ala tusannifu kitabun fi zuhud akar makallahu ya kamata a ce ka rubuta littafi wanda yake magana akan gudun duniya نعم wanda zai sa wanda suka sa duniya suka sa suka ba ta gaba ba baya ba ya zamanto sun rankwasu sun gyara halayensu sun dawo bala sai muhammadu ibn al-hassan ashebani ya ce sannaftu kitaban fil buyu'i ya ce ai na rubuta littafi wanda yake magana akan abin da ya shafi harkar kasuwanci siye da siyarwa cinikayyar da take ta halitta a yi da kuma wanda bata halitta a yi ba ya'ani abin da yake nufi shi wannan Muhammad ibn al-Hassan ash-Shaybani az-Zahid wato mai gudun duniya huwa la- huwa man yataharrazu an shubuhat shine dukkan wanda zai dinga tsaruwa daga cin shubuhohi duk abin da aka ce wannan shubaha ce to mai gudun duniya baya maraba da ita abin da huskal harat- halaccin shi ɗari bisa ɗari bata bayyana ba huskal haramcin shi ɗari bisa ɗari bata bayyana ba to duk wanda yake so ya tsira da mutuncin shi shikenan sai ya bar wannan abu an gane la ya bulugul abdu an yakuna minal muttaqina hatta ya da'a ma la ba'sa bihi hadaran lima bihi al kamar yadda yake cikin wato sunan tirmidhi hadithin hadithin adiyya as-sa'di yace to na rubuta littafi wanda yake magana akan abin da ya shafi kasuwanci saboda wanda yake mai gudun duniya mai gudun duniya ba shi bane ka ganshi da kaya cirarru ba shi bane alamar gudun duniya mai gudun duniya zaka iya ganin shi da kaya fefes a wanke da goge da karan guga da sauransu har da hula da aswaki a bakin shi za ka gan shi da gudun duniya amma ba shi bane ka ga mai gudun duniya kaya a yakuna a ce kai sauna su musulmai da kuma duniya komi na'am
in dai har kayan shi a yakuna amma kuma ba ruwan shi ta yaki halaka yaki harama ba mai gudun duniya bane sai dai mai gudun lahira ne an gane wal makruhat da kuma wanda zai dinga karewa kasuwancin shi daga abubuwan da aka karhanta duk mu'amalar da aka karhanta ta a shari'a za a ga cewa ya guje ta fit tijarati a harkar kasuwancin shi to wannan shine mai gudun duniya duk wanda a mu'amalar shi zai dinga taka tsantsan wajen abin da ya shafi shubaha ba ruwan shi da shubaha ya ajiye ta a gefe daya duk abin da aka karhanta ba ruwan shi da shi ya ajiye shi a gefe daya to wannan shine mai gudun duniya an gane gudun duniya ba shi bane a gani a huskalka ka yaƙu ne fuskarka ta yaƙu ne ba ko wace ɗan shekara ashirin da biyar ba amma ka koma tsoho ka mai da kanka wani tattaura da sauransu in dai za ka dinga taka tsantsan wajen dukiyar da za ta shigo hannunka ta halakce za ka dinga taka tsantsan tufafin da za ka sa na halak ne sannan kuma da dukiyar halak ka same shi sannan kuma aka maka ɗinki wanda shari'a ta yarda da shi za ka samu wata hula mai kyau ka haɗa shi da shi wannan ka cika kan zuhudu kenan eh mai zuhudu kenan wa kadhalika fi sa'iril mu'amalat haka nan a cikin sauran mu'amaloli ga baki daya duk mu'amala da mutum yake akwai mu'amalar da take ta halitta a cikin mu'amalar tashi akwai kuma wanda bata halitta ba hatta a koyarwa a koyarwa idan kana koyarwa ya zama to ka zama malamin makaranta ko to a cikin baka taka tsantsan zaka dinga cin abin da ya shafi wanda ba halakkinka ba. A matsayinka na shugaban makaranta za a kawo kuɗi na waɗansu daga cikin ɗalibai ka danne ka sa su a cikin ajihunka maimakon ka sa su a asusun makaranta sai ka sa su a asusunka. Za a yi wani abu ga wani ɗan shi baya karatu amma kuma shi ko baban yana yin ƙoƙari ya kama jika goma ya baka jika biyar ya baka ka ce kai wannan ba za a yi ba jarraba a ce dan shi bai samu ba na'am a ce to dole fa idan yadda za ta yi kusa yadda za ku yi wani ya zama to ya samu na'am wataƙila ba kawai a cika mishi takarra shi a aji da sunan shi kawai aka zo aka damƙa shi wanda zai kawo din a ce a sa ta aji kala amsa idan aka zo aka yi tasihi da sauran sai a ga shi ne zo na ɗaya shi ko inda za a ce za a yi tasihin na adalci wataƙila shi zai zo na ƙarshe ko na kusa da ƙarshe amma saboda baban shi ya ji daɗi ya ƙara faɗi ya ce kai wani karatu suke Allah musu albarka malaman su a tsaye suke a kansu zaka zaka zaka yi wannan dabara da wannan bai halitta ba shi ma duk abin da ya shafi cuku cuku a makaranta bai halitta ba haka nan idan kana harkar wato noma noma ka san sare wannan kaza din nan da ka noma hatsi mai kwari ne ko ba mai kwari bane to ka saida shi da sunan mai kwari ne kai ku ba mai kwari bane da sauransu kowace harka kake inda duk harkar da kake to a cikinta akwai abin da yake ya halitta akwai wanda bai halitta ba wal hirafi da sauran sana'o'i ga baki daya kowace irin sana'a mutum yake to sai ya kiyaye fadawa cikin abin da ya shafi shubaha da abin da Allah subhanahu wata'ala ya karhanta wa kullu man ishtaghala bi shay'in minha dukkan wanda ya shagaltu da wani abu daga cikin waɗannan abubuwan da aka ambata a baya na mu'amala ya shiga ya sa kanshi cikin wata mu'amala yana harkar furuje ce yana harkar sai da salula ce yana harkar menene yana harkar menene to yuftaradu alaihi an fardanta a kan shi ilmu taharruzi anil harami fiha fihi ilimin da zai tsaro daga fadawa cin haramu cikin wannan mu'amalar tashi wajibi ne a kanka وكذلك يفترض عليه هكذا كما أن فرضا تا أكن باوان الله مسلمي علم أحوال القلب يسان حالا ينزوتيا حالا ينزوتيا أبوبان دا كما أتكن زوتيا لسوكي شين من التوكل نميد الأمر يزواغ الله ya zamanto a kowane lokaci kai kada ka baiwa kanka lasisin cewa fitar da kake ka tafi kasuwa shine yake baka kuɗi na'am
ka san da cewa Allah shine mai yi kai dai ka je ka baza hajarka a kasuwa saboda Allah ta'ala ya yi umarni da a yi al'akhadu bis sabab a yi riko da sababi ka je ka baza hajarka a kasuwa ka san mai kawa ciniki Allah ne watakila wata ran ka je ka ci riba wata ran a je a dawo abin da aka saida din ba a ci riba ba wata ran har a je a dawo ba kuma an haɗi na'am to ka dogara da Allah cewa yau da na tafi kaza kale zaman to kana canhe canhe ya ce ai ɗazu ina hutuwa da gida na wannan mutumin shi muka haɗu da shi darar da muka haɗu da shi ban na kasuwanci to kaga tun daga nan kawo da samun matsala tun daga nan in dai ka fara can cewa ko kwaral kwanan wanci to rannan in na tashi na tafi kasuwa a rannan asara nake yi hatta dalila haka ka ce horar kawa ga ka sallame su ta yi gidansu a a zaman to kana da kai a tawakkul Allah ta'ala shine mai ba da riba shine wanda kuma yake zawa da asara in ya zama to ka sa haka a cikin zuciyarka sai ya zama to ba wani abin da zai cutar da kai wal inaba sannan kuma da mai da lamari zuwa ga Allah ya zama to ka koma zuwa ga ubangiji ta'ala ana ganin ka an san cewa lallewa na mu'amala shi mai kyau ce waɗansu 'yan kasuwar za ga kana ganin mu'amalar su ma ka san mu'amalar sai a hankali wani za ga ya siyo kaya ya san sarewa kayan wadda arha ya siyo shi amma saboda wata 'yar matsala kaɗan da aka samu kawai ya san yanzu wannan satin na gaba kaya tsada za su ƙare kawai sai ya ce a danne mashi kaya kala hudu su na'am da arha ya siyo shi amma saboda mugun nihi a cikin zuciyar shi da yake da kai in ya tashi zai saida in a da ana saida jika tara tara ya san to yanda aka rufe boda din nan abin nan zai iya kai a sha biyu yanzu kuma ya san yana da ya kai kusan ɗa dubu dan jika tara tara nan jika uku uku sau dubu za ta bashi miliyan uku in ya yi lissafi ya ce kai ba a hakura ba da ita a rufe kayan nan alhaji akwai shinkafa ya ce shinkafa ta kare da da sahi ne ka zo ka akwai ta tana nan haka tun daga yanzu ya fara wa kanshi fatan rashin alheri bai mai da lamarin shi zuwa ga Allah ba za ga shi kenan ana rufewa boda shi ku ya sai yana da kaya dama alhaji yaushe za a oda ce kaya suna zauwa wajen goma insha Allah in kuka zo amma sai dai kayan hoba yanda aka saba sayan su bane sun ƙara kuɗi gaskiya Allah dai kawo mu sauƙin lamarin sai gani a huskar shi kawai ya nuna cewa shi bai ba san da wani yanayin da aka shiga kawai ya je shi kawai a matsayin an je an yi oda kaya sun ƙara kuɗi kawai aka fi shi ba kaya yana na a tala a cikin a cikin suto buɗe ne za a ɗako an siye shi da arha amma kuma a saida wa talakawa da tsada kamar irin ne yanzu kenan kai Allah dai ƙara kawo mana sauƙin abin wal khashiya da kuma tsoron Allah ya zama to bawan Allah zuciya shi cike take da tsoron Allah kal komai ya bashi tsoro in dai yana tare da Allah in dai Allah ta'ala yana tare da kai kar komai ya baka tsoro warida sannan kuma ya zama to bawa zuciyar shi cike take da yarda da abin da Allah ta'ala ya kaddara a kan shi an gane idan Allah subhanahu ta'ala ya kaddara abu akan ka mai kyau ko maras kyau ya zama to ka yarda da wannan rabo da Allah ya maka kale zama to kana taraki ka je ka kai wa wancan kukanka ka je ka kai wa wancan kukanka ka je ka kai wa wancan kukanka kai ko baka san cewa Allah shine mai shari'a hawaye duk wanda ka je ka gaya mishi iyakacin shi ma watakila wani sai dai ya kara maka makuka amma inda za ka gaya wa Allah ko sai Allah ya share maka hawayenka inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah haka annabi yaqub alaihi salatu wassalam ya faɗa ka kai kukanka zuwa ga Allah don wannan fa'innahu waƙi'un fi jami'il ahwal wato haƙiƙa wannan mai afkuwa ne a cikin dukkanin halulla namu to duk abin da zai iya afkuwa a cikin kowane hali na cewa wata matsala za ta iya samun ka to kasancewa in wannan matsala ɗin ta same ka wanda za ka kai kukanka a share maka hawayenka ba tare da ka kai ruwa rana ba shine wajen Allah amma in ka ce za ka kai kukanka wajen bayi ko kawai ka buɗe kafa ta kunyata ba wani wanda zai share maka hawayenka kullum sai dai hawayen ma ya ƙara zuba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Abdullah dan Mas'ud yana cikin sunan na Abi Dawud man asabatu faqatun fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatu duk wanda wata matsala talauci ya same shi ko yaje yake ga wa mutane kai wallahi yau sai a hankali ko cinyo ban samu ba ko kaza ko kaza talaucin da yake da shigo ba wanda zai iya toshe mashi shi amma wa man anzala ha billahi aw shakallahu lahu bil gina duk wanda matsala ta same shi ya gaya wa shugaban shi ya gaya wa mai maganin matsala din matsala ce to ba da jima ba za a mai maganin ta Na'am.
ba da jima ba za a mai maganin ta kawai shi dai ya kyautata zaton shi ga Allah ana inda zanni abdi bi shikenan Allah sai ya yi mishi wannan matsala din wani ma bai ma san ba da ya shiga wannan matsala din sai daga baya idan ana zance ya ce ai mu lokacin kaza kawai da Allah ne ya rufe asiri ce amma lokacin na ai mu yi tunanin cewa hakan din nan za ta faru a ce alhaji ai ko mu gaba ka fasa sa kayanka masu kyau ce to wani irin me za a fasa mutuwar za a fasa ko shiga kabarin ko sallar za a fasa Na'am.
sai kowanne yi za a yi sai to in Allah ya kawo kwanta dama ya ce ai dama muna kwance dama muka tashi da mun kwanta dama ai shikenan wa'insu sai su zo su hau gurin namu Na'am.
ce to amma sai Allah ya kaddara za mu dan cera Allah.
Mm, to amma wani za ga cewa yana kwanta dama daga ya fara kwanta dama za ka gani a fuskar shi Ya ta.
abinci zai kasa ci ya sa abinci gaba ya yi haka ya raka tunanin motar shi kaza an ce an rike ta mota kaya an kawo na miliyan arba'in an tsaida su na miliyan ishirin an tsaida an yi kaza ya yi lissafi yanzu abin da yake cikin kwantin shi da dukiyar shi gabaki ɗaya bata wuce miliyan ɗari ba da shi ko ya ba miliyan ɗari biyar baya to gabaki ɗaya cin abinci da sauransu gabaki ɗaya zai wasa wata ɗaya in kuka haɗa shi zaka ce ni alhaji jiya kuka yi bai ce kai kawai al'amarin ne na duniya sai a hankali wani da ka gan shi ka san akwai matsala Na'am.
wa bi hadal qadar kifaya Na'am.
subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk